بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وتابعين لهم بإنسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau halka ta goma sha hudu ci gaba da cikakken tarihi manzo sallallahu alaihi wasallama wanda muka sa sarsararsa a yau ya zo daidai da ghazwatu badar ko kuma ghazwatu badar kubra wato yakin badar babba akwai badarul ula akwai badarul kubra akwai badarul sughra to a yau muna tare da badarul kubra wannan yaki ne da Allah subhanahu ta'ala ya ɗaukaka addinin musulunci tun daga wannan yaki har zuwa yanzu addinin musulunci yana sama ne bai yi kasa ba shi yasa gazuwa shi yaki ne wanda addinin musulunci ba zai taɓa mantawa da shi ba sannan kuma shi wannan yaƙi yana da sababi sababinsa shi ne ayarin mashirikan makka wanda yake ɗauke da dukiya mai yawan gaske suka wuce sam a lokacin wucewarsu manzo sallallahu alaihi wasallama ya tura dakaru domin su taro su kamar yadda muka yi bayani lokacin da muka yi bayani akan ghazwatu zil ushaira amma suka kurce suka wuce sham a lokacin da suka wuce sham sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya sa tsaro a dinga sa ido ana gani a duk lokacin da wannan ayari da ta wuce sham za ta dawo a zuwa sanar da shi wanda ya sa Talhat bin Ubaidillah da wasu sahabbai suka dinga mayar da hankali na tuba hanyar Sham a daidai lokacin da za su dawo sai suka sanar da manzo sallallahu alaihi wasallama ga sunan suna nan tafe shine manzo sallallahu alaihi wasallama a lokacin da wannan labari ya iso mata ya kira sahabbansa waɗanda suke tare a wannan lokaci da ya kira su ya tattauna da su ya ce to ga ayarin shawa daga sham suna dawowa sannan kuma suna ɗauke da dukiya mai yawan gaske kuma waɗanda suke tsaronsu ba su wuce mutane talatin ko kuma arba'in ba wannan wata fursa ce wani dama ne wanda za mu yi amfani da shi domin mu karya musu tattalin arziki domin yana ɗaya daga cikin hanyoyin cin nasara a kan maki ko arne a karya masa tattalin arziki a lokacin da aka karya masa tattalin arziki a wannan lokaci ba shi da ƙarfin da zai iya yaƙan musulmai wannan shi ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam ya tara su yi musu bayani a daidai wannan lokaci kuwa shi kuma wanda yake jagoransan wannan ayari abu sufiyan har gabanin ya iso gabanin ya iso hanyar da za ta ketare daga sham zuwa madina sai ya dinga sa ido ya dinga tura mutane suna masa bincike domin ya san waɗanda suka kori wannan ayari da jartasa lokacin da za ta fi sham to wajen dawowa ma ba mamaki za su zo su tare wannan ayari sakamakon haka ya dinga ainihin mayar da hankali a kai da ya mayar da hankali a kai sosai to sai ya samu labari cewa ai kamar yadda yake tunani ne manzo sallallahu alaihi wasallama da wasu sahabbansa suna shirye da za su tare wannan ayar din daga nan shi abu sufiyan ya samu wani da ana kiransa damdan bil amr damdan bil amr al-ghifari abu sufiyan ya tura shi ya tura shi makka domin ya bada labarin cewa ga ayarinku wanda yake dauke da dukiyar makka gabaki daya muhammad da abokansa suna so su tare ashe gabanin ya tura damdan bin amr al-risari atika bintu abdul mutallib atika yar gida abdul mutallib wato yar uwar mahaifin manzo sallallahu alaihi wasallama ta yi mafarki mafarkin nan da ta yi kuwa shine ta ga wani mutum ya zo ya tsaya gefen dutsen kafa yayye kuwa yake cewa to ku mutanen makka ku sani utuba da shaiba da abu jahal ya kitar da wasu manya-manyan mutane a maka ya ce to mutuwar su ta kusa ya yi shela sannan kuma ya koma ya hau jabal a haus jabal a bikai ya yi wannan yekuwa ya koma wajen ɗakin kaba ya yi wannan yekuwa atika bintu abdul mutallib ta kira Abbas ta ba shi labari na ga wani mafarki na mai firgitawa na ga wani mafarki mai firgita mai ban tsoro wani ya zo yana cewa yana cewa hazihi masariya fulan wa fulan wa fulan za a kashe wani za a kashe wani wani zai mutu yana kashe da a wurare guda uku sai ta ce to amma kada ta gaya wa kowa shi kuma al'afas bin abdul mutallib sai ya je ya samu wani abokin sa na kubta kudu yana ganin cewa bari Allah shi wannan mafarkin ba sai ya gaya masa kafin a ce wasu lokuta kalilan shi kenan labarin wannan mafarki ya yado shi kenan shi al'abbas ya je yana tawafi wajen dakin kaba sai abu jahal ya kira shi sai ya ce to yanzu kuma da an samu wata annabiya kenan a cikin ku kun ce a cikin ku annabi ya fito kuma sannan har abun ya kai ga samun wasu annabiya ma ta mace ba annabi ba ya ce je kan ka gama tsawafin ka ka zo yana son magana da kai abu da abu ce da shi hamza ya ce da al'abbas bin abdul mutallib al'abbas da ya gama ya zo abu jahal ya gajiya masa maganganu marasa daɗi ya ce to je ka nan da kwana uku mafarkin wannan mata afika bintul abdulmutallib wacce ita ma tana so ta zama su annabiya kamar yadda a cikin ku muhammad ya ya kira kansa annabi ka je nan da kwana uku idan wannan mafarkin da ta yi bai faru ba to za mu rubuta mu yi shela cewa to ku ne shugabannin makaryata larabawa banu abdullah su ne za su kasance shugabannin makaryata cikin larabawa al'abbas ya tashi ya tafi mata na dangin banu abdullah wato dangin su manzo su a al'abbas sun kansa sai suka ji labarin abin da ya kasance tsakanin tsakanin abbas da kuma abuja suka zo suka taru matan suka zo suka dinga zargi a fas suna cewa ta je an zubar mana da mutunci abu jahal ya yi ci mutunci ba ka masa komai ba ka taso suka ziga yi suka ziga shi a ba zai ce to lalle zan je kurin zaman su zan je zan dinga kekewaya ta gama da shi ko zai maimaita mini abin da ya gaya mini in ko ya maimaita min zan ci mutuncinsa sai ya ce kusa da dabar su abu jahal yana kekewayawa dan abu jahal ya kara maimaita masa abin da ya faɗa daga baya bai kula shi ba sai ya yanke shawara zai je ya samu abu jahal da kansa ya ci masa mutunci akan maganar da ya gaya masa na cewa za su mayar da banu abdulmunaf su ne shugabannin makaryata yana shirin zai je wajen abu jahal kenan ya ci mutuncinsa sai ya ji murya yana ɗagawa sama a jabal abikai dandan bin amir bisari wanda shi abu sufiyan ya aiko shi shi ne ya zo yake wannan kira din kenan mafarkin da ake ga binta abdulmutallib ta yi ya tabbata wani mafarki ya yi shela yake cewa to ya zo ya tsaga ya tsaga ya yanke hancin dabbansa dokinsa ya tsatsaga rigunansa ya fito wulakantacce abin tausayi tukuna ya fara shela yake cewa ya ma'ashara quraish ya ma'ashara quraish inna muhammadan wa ashabahu yuridu an ya'tarida amwalakum yace allati mata allati mata alkhawta alkhawta yace marmaza yace ku shirya ku je ku kare dukiyar ku idan kuka kuskura wannan dukiya ya kuce muku to an karya muku tattalin arziki kuma an samu hanyar cin nasara a kan kusurin ba za ku iya yaki ba a nan gaba daga nan ne kun ga mafarin mafarin mafarkin da shi ita aki ta binci abdulmutallib da yake nan to daga nan ne shi abu jahal ya kira manyan-manyan mushirikan makka ya ce kada wani babba a cikin garin nan ya zauna kowa ya fita wanda kuma ba zai samu fita ba dole ya wakilta wakilinsa suka fito ga baki daya manya-manyan su wanda suka tara sojoji mayaka wanda suka kai dubu ɗaya da ɗari uku da farko kenan daga cikin waɗannan akwai abbas bin abdul mutallib wanda shi ana cewa lokacin ya musulunta ya ɓoye musuluncinsa ne tilasta shi aka yi shigo ciki kawai ka bayani zai zo akwai abu jahal akwai utuba da sheba ƴaƴan rabi'a sannan kuma akwai ɗan utuba alwalid akwai umayya bin khalaf akwai abul bukhari suna nan da yawa sun manya-manyan ainihin mushrikan makka suka fito da niyyar za su je su kare ayarin da abu sufiyan yake tafi da su kada manzo da sabon su zo su kare su karya musu tattalin arziki a wannan lokaci shi umayya bin khalaf ya taba ji cewa zai mutu ne a hannun sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama manzo ya taba gaya masa ya ce ni ne zan kashe ka a hannuna a hannun mutane na za ka mutu da ya ji labarin za a fita a tare wannan ayari na abu sufiyan sannan kuma manzo sallallahu alaihi wasallam da safansa suna shirye domin su tare wannan ayari ya ga kenan idan aka fita dole ne a hadu da manzo sallallahu alaihi wasallam kada maganan da manzo ya ga masa ya tabbata ya mutu a hannun mutanensa saboda haka ya noce ya dinga koya domin kada ya fita abu jahal da aka fita za a tafi ya lullo kai ga fa ubayya fi kalaba ce sai ce ma ba da ubayya fi kalaba me ya samu ubayya fi kalaba ya ce kuɗa ka da ina zuwa da ya ce ne ka ya kai shi a gindin ka'aba ba ya zuwa kai sai ce to na san maganin kai ya ce ya ɗauko kwasko wanda ake zuba turaren wuta ya sa wuta ya sa turaren wuta ya dauka ya tafi da shi ya ga abu ya ga umayya bin khalaf a zaune sai ya aji wannan kurkodin da wuta ya dauko turaren wuta ya farfada turaren wuta ya dinga tashi yake zauna ka dinga turara kanka domin tafi abin da yake nufi shi mace ne shi mace ne rago ne ya zauna ya turara kansa shi kuma umayya bin khalaf ya ji haushi ya ga an wulakanta shi wannan abu zai zama to tarihi a cikin zuriyarsa da cikin ƴaƴansa da jikokinsa sai ya sabura ya je ya yi tsamarin yaƙi ya ɗauko tocinsa ya shirya ya gudu ya marmaza ya fita amma fa a zuciyarsa yana tunanin idan aka yi gaba zai lallaba ya juyo da gudu a ya tattara ce take kiransa zai je gun mutuwarsa ne maganan da manzo ya faɗa sai ya tabbata sallallahu alaihi wasallama shi ne da suka fita suka isa wani gu da ake kiransa jufa da suka isa jufa sai wasiƙar abu sufiyan ya same su wasiƙar abu sufiyan ya same su kafin mu yi bayani akan wasiƙar mu koma bangaren shi abu sufiyan wanne irin hali yake shi shi abu sufiyan da ya zo hijaz wato hanyar da yake ƙetarewa ta madina ya samu labarin lalle manzo da sabonsa za su tare shi kenan sai ya zo ya ga wani mutum ana kiransa majdi bin amr ya tambayi majdi bin amr ya ce masa ba wani ba waɗanda ka gani ba ka ga mutanen madina ba a wannan kewaye sai majdi bin amr ya ce masa eh ban ga kowa ba amma na ga wasu sabari guda biyu sun sauka karkashin wancan bishiya sun ɗan zauna sannan kuma sai suka wuce sai ce nuna min bishiyar da shi masjidi ne an ya je nuna wa Sufyan sai ya ga kashin dabbobi kashin kashin dawakai a karkashin wannan bishiya din sai ya ɗauko itace fara sai ya ya fasa wannan kashi din ya caccakuɗa shi ya duba sai ga a cikin wannan kashin akwai 'ya'ya wato na dabino 'ya'yan dabino sai ce wallahi hazihi ala ihu yasri saboda mutanen ta suna da hikima yana so ya gane waɗanda suka zo suka zo karkashin wannan bishiya ɗan ina ne da ya barbaza ya barza tashin dabbobin su ne sai za a ciki akwai 'ya'yan dabino sai ce to waɗannan wanda suka sauka a ƙarƙashin wannan bishiyar na 'yan madina ne saboda madina gari ne na dabino dabbobi kudin sun ci dabino da suka yi tashi sai da ya baza tashin sai ya ga akwai 'ya'yan dabino ta nan ya gane cewa 'yan madina ne saboda haka sai ya kautar ya bi sahilul bahar ya canja hanyar da aka saba za a bi shi ya isa makka sai ya canza shi maimakon ya bi dama sai ya bi hagu an gane ai ya bi hagu su kuma mutanen da shi mai shi bi amur ya gan su ɗin sun zo su ne basbas bin amr da wani da ake kiransa aji bin abi bin abi zabba su waɗannan guda biyu manzo ne ya tura su cid su zo su yi bincike yaya ya ake ciki shi abu ya tura ne ya tura ne a nemo karin mayaka wanda za su kare wannan dukiya ko kuma bai ba shi ne basbas bin amr da kuma aji bin aji zaba suka zo wannan wajen da shi abu su ya samu maji bin amr da suka samu wannan wajen suka zo wannan wajen suna tsaye bayan wani dutse sai suka ji wasu 'yan mata guda biyu suna tattaunawa suna fira ɗaya sai ta ce da ‘yar uwarta wance fa dole za ki biya ni bashi na haka ya isa sai kin biya ni bashi na sai ta ce a ba'an da kuɗi amma ai gobe ai mutanen maka gobe ne za su iso nan za su iso idan suka zo to za su buƙaci ma'aikata zan musu aiki in samu kuɗin da zan biya su bashi daga nan shi basbas da shi kuma abokinsa suka ji wannan labarin suka samu labarin cewa kenan abu suyan ya tura a kara masa waɗanda za su gado wannan za su yi gadin wannan dukiya da suka ji wannan labari da shi masjidi ne amurkin yana kusa da waɗannan mata guda biyu sai ya ce da wacce take jin zaki eh gaskiyan wannan mata gaskiya ne gobe zuwa goben nan mutanen maka za su isa kenan a nan manzo ya samu labarin tabbacin lalle ne mutanen maka za su zo domin su kare dukiyarsu an gane to da abin tafiya ya bi sahilul bahar ya yi bangaren hagu ya canja hanyar da aka saba ake bi na zuwa makka domin kada su haɗu da manzo da safai to shi ne ya tsira da wannan dukiya din ya tsira da wannan dukiya da ya isa wani ku da ake kiransa tufa sai ya rubuta wasiƙa ya aikawa ƙuraishawan makka a ciki yake cewa ya ma'ashar quraish innal ladhi ta'tuna li hirasatihi kannata ya ku quraisha abin da za ku zo domin ku ga ku yi gadi ku yi gadin sa ku kare shi ya jira yace saboda haka yace ku koma gida kawai ma'ana na neme ku ne domin ku zo ku kare wannan dukiya to dukiyar ya samu ya tsira saboda haka kawai ku koma gida to a wannan lokaci ne sai aka samu safani tsakanin abu jahal da ahmad bin sharif ahmad bin sharif ya ce to magana abu sufiyan shi ne za mu yi aiki da shi ayarin nan sun tsira ba mu da bukatar mu tafi sai mu koma abu jahal ya ce abu jahal ya ce a'a ya ce ba za mu tafi ba ba inda za mu tafi ya ce san san ba za mu tafi ba ba za mu koma maka ba ya ce la narja hatta narida hatta narida bada ba za mu koma ba sai mun ishi mun isa ainihin bada sai mun je ainihin بدر yace manharul jizuf za mu je mu yanka dabbobi wa nashrabul khamra mu sha giya mu sha giya wa tudrabu alaina alqiyan a buga mana ganga a buga ganga mu sha shagalin yace domin larabawa ga baki ɗaya su samu labarin mu mun ishi badar mun zauna kwana uku muna yanka dabbobi muna ci ana mana kiɗa muna yin kirari larabawa ga baki ɗayan su su dinga jin tsoron mu har abada saboda haka bara mu koma sai aka da sun shari'a ya fito ni zan koma da mutane na mutanen sa bani dura sun kai ɗari uku sai ya dawo da su a ainihin makka wato ya fi umarnin shi abu sufyan shi kuma abu sufyan ya zuga sauran ainihin ya zuga sauran mutane suka ce sai sun tafi bayan sun koma su waɗannan banu tura waɗanda suka rage tare da abu sufyan sun kai kamar dubu ɗaya ne an gane ai sun kai kamar dubu ɗaya wannan dubu ɗaya da ainihin suke duk sai da suke tare da shi suna tare da dawakai doki suna tare da doki ɗari ɗaya a tare da su sannan suna ɗauke da jiya wato makani wanda yake kare hari suna ɗauke da shi guda casa'in sannan kuma rakuma kuwa ba iyaka suna tare da yawa sannan a tare da su akwai makiɗa akwai mata masu waƙa akwai mawaka waɗanda za su dinga zuga waɗannan mayaka din domin kada su gudu an gane yau saboda haka sai su akana ya ja mutanensa ɗari uku banu sura suka koma makka a mutane ya zuga sauran sai suka gara suka ce sai sun je daga to a daidai wannan lokacin kuma shi a bas bas da abokinsa wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya tura su CID suka je suka sanar da manzo cewa lalle ne gobe gobe mushrikan maka za su iso mun ji labarin a bakin wata mata guda biyu wanda kuma wani a tare da su ya tabbatar da bayanin da sai matar ta yi ta cewa za su zo a gobe kenan na budda goben nan sai an haɗu sai manzo sallallahu alaihi sallama ya tsaya ya yi shiru da ya shiru ya ga cewa lalle ne goben nan ko ana so ko ba a so sai an sai an koma sai an haɗu domin idan mushrikan makka suka zo fadar fadar din nan kusa ne da madina suka dinga shaye-shayen giya da wace-wacen su suka yi hayaniyarsu ba tare da musulmai sun kai musu hari ba suka koma to a nan kuma mutuncin musulunci kuma ya zuke ba za a dinga jin tsoron musulmai ba saboda haka dole ne a fita su su kuma sahabban da su yake tare da su nan sun fito ne da niyyar za a je a taro ayarin da abu sufiyan yake tafi da shi ba su fito da shirin yaki ba kenan a nan ana da bukatar a yi shawara ana bukatar a yi shawara wani irin shawara ainihin ya kamata ainihin a yi to a wannan lokaci manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya wakil ya wakilta a ibn ummi maktum a madina a matsayin shi ne shugaba wanda zai kula da madina har ya je ya dawo ya tura ya ya wakilta shi da ya wakilta shi da ya ji labarin cewa lalle mushrikan makka za su zo sai ya tura abu rubaba wanda yana tare da shi a lokacin ya ce maza ka koma madina kai ne amir din madina ibn ummi maktum kuma ya dinga wa mutane sallah domin in abu ya ɓaci in ba kai ba ne ka zama to a lardin madina in yaki ya ɓarke ya ƙara ta madina to ba za a ji daɗin ba saboda aka ya mayar da abu rubaba ya zama ta shi ne amir ibnu ummi maktum kuma ya kasance aikin sa sallah wa ainihin musulman da suka rage a wannan lokaci manzo manzo ya fara shawara ya fara tattaunawa yace ya kuke gani ne sai abubakar ya ce me muke gani ko ya rasulullah banda abin da kake gani kawai mu kara sa bada duk abin da zai faru ya faru radiyallahu ta'ala ne sai na umar shi ma haka ya tafi cikin maganar da abubakar ya faɗa haka al-miqdar bin aswad shi ma yace me za mu kira mu je kawai imman nasr wa imman shahada ko mu yi nasara ko ko mu samu shahada ɗayan biyu ne kawai ba abin da ainihin ake bukata sai manzo ya ga waɗanda suke maganar nan su ukun nan gaba ki dai muhajirai ne muhajirai ne wato abubakar da umar da mujahid bin aswad duk mutanen makka ne shi ya ci gaba da cewa yana cewa ashiru ni ya ayyuhan nas ashiru ni ya ayyuhan nas mutane ina fa bukatar shawara ku bani shawara a nan sai yana nufin su an tarawa ne saboda an tarawa sun fi yawa a cikin wannan a cikin safon manzo sallallahu alaihi wasallama kun ga idan majority ba ce a tafi ba dan mutane kadan sun ce a tafi akwai sauran magana yana cewa ashiruni ayyuhan nas bayan abubakar da umar da nisa sun ba da wannan shawara yake cewa har yanzu a je ba ni shawara sai sa'ad bin abi waqas a sa'ad bin ma'az sa'ad bin sa'ad bin ma'az a wannan lokaci sai ya dinga cewa yace wallahi wallahi laka annaka turi turiduna ya rasulullah yanzu sa'ad bin ma'az yace ina ganin cewa da mu kake kaman da mu kake sai sa'ad bin ma'az yace masa yace ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah inna amanna bika yace mun yi imani da kai wa saddaqna ka mun gaskanta ka mun gaskanta ka yace wa atayna ka ala zalika uhudana wa mawasiqana mun baka alƙawarin mu da mubayan mu akan haka yace wa inna la sabrun لصبر على الحرب صدق على اللقاء mu mutane ne masu juriya waɗanda muka saba da jurewa da yaki sannan kuma wajen haɗuwa da abokan gabanmu mutane ne masu gaskiya in muka ce za mu haɗu da abokanan gabanmu za mu haɗu da su ba gudu ba ja da baya saboda haka yace lawista arabta alaina ya rasulullah في هذا البحر فخطه لخطناه معك yace ya ma'aikin Allah wannan kogi inda za ka kusa ciki ka sa kanka ka kusa ciki ta ga dai halaka ne gar da gar yace ku za mu kusa cikin wannan kogi tare da kai ba tare da mun tambaye ka danne za mu kusa mu halaka kanmu ba saboda haka ba ja ba gudu ba ja da baya kawai a ce in ji sa da abi sa da na'az da wannan lokaci manzo sallallahu alaihi wasallama da ya ji wannan magana na shugaban ansarawa a wannan lokaci ya waiwaya ya duba sahabbansa ya ce ku kirga kawo kanku ko nawa ne sai aka fara kirge da aka kirga sai aka ga mutane ɗari uku ne da goma sha hudu sai mai zo sallallahu alaihi wasallama ya ce abshiru ya ce ku yi farin ciki abshiru innan nasra ma'akum tun da ku ɗari uku ne da goma sha uku ya ce komin yawanku nasara tana tare da ku ya ce shi ne adadin adadin mutanen da balut ya ketare da su wannan ƙorama wanda kuma daga wannan ketarewar nasu suka samu nasara wanda suka yi addu'a suka ce rabbana afrik alaina sabra musaddiq aqdamana wansurna ala alqawm alkafirin su ma dari uku ne da goma sha uku a cikin su dari uku nan da goma sha uku mutane tamanin da biyu muhajirai ne yan maka sannan kuma su kuma ainihin an tsarawa an tsarawa adadinsu ya kai ɗari biyu da talatin da ɗaya ɗari biyu da talatin da ɗaya daga ciki sittin da ɗaya daga awus su ne kaɗan ɗari da saba'in kuma daga ainihin ƙabila ta hazar sannan manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci yana tare da raƙuma ne guda saba'in ya kuma guda saba'in wannan maganan nan da muke wasu daga cikin garin madina ko angoyin madina ba su da labarin cewa wannan fitan da za yi za a ba fita ne a yaƙi ba su da labari an gane ai shi yasa man zai ce ku kirga kawo kanku da suka kirga suka ga ɗari uku ne da goma sha uku shi kenan yake kar a gaya wa kowa za a samu nasara rakunan da yake tare da su su saba'in wannan ramu da nan rakuma kuma saboda adadin su bai adadin su ya fi adadin wannan rakuma za a iya samun mutum biyu ko uku a kan rakumi guda daya an gane ai saboda haka hamza hamza bin abdul hamza bin abdul mutallib da abu kaisha da anasa da kuma zaid bin harisa su sunan gabaki da suna kan rakumi daya sannan shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallama da markar bin abi markar da sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu duk suna kan rakuni daya a inda abdurrahman bin auf da abubakar da umar su kuma suna kan rakuni daya haka nan kowanne rakuni akan ya samu mutum biyu ko uku saboda yawan su bai kai yawan waɗannan rakuna din ba a wannan lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama sun ɗari uku da goma sha uku nan sai ya kasa su zuwa kashi biyu ya nemo katiba wato rindina na musamman na ansarawa ya nemo kuma rindina na muhajirai wannan ya yi haka ne saboda ya yi kurashin nasu ya sa wani abu shi don gasa aka ce duk bajintan da ansarawa suka yi da kuma muhajirai za su yi kokari su ga cewa sun yi irin ba amma lokacin da aka goma za su ga baki daya shi kenan ba za a nuna bajinta kamar yadda ake bukata ba a wannan lokaci ya kasa su zuwa kashi biyu bangaren ainihin muhajirun ya ba su ainihin tuta wanda yake rike da tutar su kuma shine aliyu bin abi talib sai na ali radiyallahu ta'ala anhu shine yake rike da tutar muhajirun kuma bakin tuta ne domin a nuna alamun lalle ne za a kwafta za a koma saboda haka ya fi raba makakin tutoshi sannan kuma bangaren su an sarawa sai ya ba wa sa'ad bin ma'az wanda ya yi wancan magana da ya gabata shi ne yake rike da sarkin tuta na an sarawa sannan kuma alliwa'ul azab babban tuta wanda shi ne jagoran wannan yakin gabaki daya sai ya ba wa mus'ab bin umayr radiyallahu ta'ala anhu mutum ne ba koyayye ba mun sha ambaton ta ambaton sa a lokacin da muka fara wannan tarihi sannan kuma wanda yake ikirafi wanda yake ikirafi yake duba kan waɗannan sojojin gabaki ɗayan su shine manzo sallallahu alaihi wasallam da kansa sannan kuma wanda yake kula da bangare na dama na wannan sojoji bangare na dama na wannan sojoji wanda yake kula da shi shine a zubair bin awwa shi ma sanannen sahabi ne sannan kuma bangaren hagu kuwa sa'ad bin abi waqas shi ne yake kula da ainihin bangaren hagu sannan kuma a wannan lokaci a wannan lokaci manzo sallallahu alaihi wasallama ya gama shirya sojojinsa a bisa wannan shiri na musamman da muka yi bayani akwai babban tuta wanda yake rike da shi musafin umair akwai kuma tutar muhajirun wanda aliyu bin abi talib yake rike da shi akwai kuma tuta akwai tuta kuma na ansarawa wanda sa'ad bin ma'ad yake rike da shi bangaren dama an sa zubair bin awwam bangaren hagu kuma an sa al-muqdar bin aswad waɗannan su biyun nan su ne kalai suke kan doki shi yasa manzo ya sa ɗaya daga cikin su dama ɗaya daga cikinsu kuma ya sa shi ɓangaren ainihin hagu sannan kuma wanda yake duba baya bayan wannan sojoji din shi ne kai bin abi sasa kenan an sa tsaro kuma ne kula da kwamandarin ɗin kowanne ɓangare na wannan na wannan mayaka baya akwai gaba akwai dama da hagu kuma akwai akwai kuma wanda yake kuma jaridin su gaba ki daya a wannan lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallama manzo sallallahu alaihi wa sallama sai da kansa shi da sai na abubakar radiyallahu ta'ala anhu sai suka fita domin su yi CID ko su yi duba yaya wanne irin hali suke ake ciki a yanzu. Shin waɗannan mutane mushrikan maka sun yi so ko kuma ko kuma ba su isa ba. Shi da sai na Abubakar radiyallahu ta'ala anhu da suka fita sai suka haɗu da ainihin wani dattijo. Da suka haɗu da ainihin wani dattijo sai suka tambaye shi suka ce suka ce masa kai wannan za ka ba mu labari ne akan Muhammad da mutanensa ko kuma tafowar mutanen makka sai ya ce la ukhbiru kuma hatta tukhbira ne man antuma yace ba zan ba ku labarin kowanne daga ciki ba sai kun ba ni labarin kuɗin daga ina kuke a wani bangare kuke kuna bangaren shi Muhammadin ne ko kuma kuna bangaren mushrikan ainihin Makka idan kuka fara bayani a wannan lokaci zan gaya muku a wannan lokaci sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce nukhbiruka mimman nahnu in akhbartana za mu ba ka labarin mu a ina muke in kai ka ba mu labari sai wannan tsoho ya ce balagani أن أن قريشا خرج يوم كذا وكذا إن صدق الذي أخبرني وهم الآن في مكان كذا وكذا وبلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا إن صدق الذي أخبرني فهم الآن في مكان كذا وكذا wannan da cizo ce labari ya iso mini cewa mushrikan makka sun fita a ranar kaza da kaza in wanda ya bani labarin nan gaskiya ya gaya mini to a yanzu nan suna waje kaza kuma wurin da ya faɗa dan a wannan lokaci su mushrikan makka suna wajen yace kuma an bani labarin cewa Muhammad da mutanensa sun fita a rana kaza in wanda ya bani labarin gaskiya ya gaya mini to a yanzu nan suna gun kaza kuma wurin da ya faɗa a nan mun zo da safon su suke wannan ya yi jinsin ne daidai kuma ya zama to daidai daidai abin da ya fada manzo abin da ya sa ya tabbatar mushrikan maka suna wurin da shi wannan dattijo ya fada ya ga wurin da ya ce su suke din da ya faɗa daidai ne an gane ai abin da ya sa manzo bai bayyana masa cewa mu bangare kaza bane saboda dabara ne da hikima na yaki domin idan ya faɗa masa su ma mushrikan maka suka zo suka tambaye shi zai ba da bayani a kansu da ya gama wannan bayanin manzo ya ga eh lalle wurin da wannan mutumin ya faɗa su a yanzu a so suke saboda haka mushrikai ma wurin da aka faɗa suna wannan wajen sai ga tijo ya ce ya ce musu mun man an tuma ce kenan daga ku a wani bangare kuke tunda kun ce idan na gaya muku za ku gaya ne sai manzo sallallahu alaihi wasallama yace nahanu mimma yace mu daga ruwa muke ma'ana ya masa ya masa ya fadda masa da sawu ma'ana ai wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma Allah ya komai Allah ya halice shi ne daga ruwa saboda ta kini daga ruwa muke kaga ku sadaka rasulullah gaskiya ne mun sai fada sai mai sai shi ne ya tsaya yana tunani ayyu ma'i yana ta tunani wani ruwa kuma ma'ul ira au ayyu ma'i shi kenan yana wannan tunani ko kuma suka fito suka yi tafiyar sallallahu alaihi wasallam wannan yana nufin jawazin tauriya kenan daga wannan lokaci kuma kan bangaren mushrikan makka ko bangaren abu da ayarinsa sai kuma wani rikici ya farke aka samu sabani bayan shi ahmad bin shari kamar da muka bayyana ya janye mutanensa ɗari uku ya koma baya da su bayan isowar wasiƙan abu ya cewa a koma tun da wannan ayar ya jira shi kenan sai sauran da suke tare da abu suka tsorata tsoron da suka yi akwai wasu kabilu da ake kiran su banu bakar waɗannan kabilu ba sa shiri da ƙwarishawa kullum wani dama suke nema ya samu su je su afka wa ƙwarishawa su karkashe su saboda ba sa shiri a tsakaninsu a wannan lokaci shi na sai mayakan da suke tare da abuja da suka ce su kai magana fa asala shi ne gaskiya ka san in muka wuce muka kama hanya zuwa bada in banu bakar suka amfai bayan mu fa gaba muhammad da mutanensa baya banu bakar dukkanan an rufe da mu kenan saboda haka a gaskiya mu ma za mu koma aka samu faraka a tare da mutanen da suke tare da abu jahal da suka samu baraka har an samu haɗin kai na cewa kawai za a koma shi kenan sai ke zan ya zo musu da siffa ta turaka bin malik ya shigo cikin su da sura ta turaka bin malik ya zo ya ce ya ce musu la ta khafu fa ana jarun lahu ya ce kada ku ji tsoro ni ni zan nema muku kariya daga banu bakar saboda ni banu bakar mutane na ne zan je zane su nema muku kariya in ce kada su taba ku shi kenan ba za su taba ba an gane ai shi ne Allah yake bada labarin yake cewa wa in zayyana lakum shaytanu a'mala a'malahu faqala la ghaliba lakum al-yawma min an-nas wa inni jarun lakum kamar da bayanin da fassarar ayar zai zo a nan gaba a wannan farakan da ainihin aka zame a wannan lokaci sai shi suraka bin malik wanda yake ba suraka bane suna ka iblis ne sai ya karfafa musu cewa sai suka kama gaba ainihin suka tafi a lokacin da ainihin suka isa suka isa ainihin can wurin da wannan dattijon ya ce suna wannan waje a lokacin da ya ba wa manzo da sai na abubakar bayani suka je suka zauna ainihin a wannan waje din da ainihin wannan dattijo din ainihin ya faɗa suna nan kamar yadda mun Allah subhanahu ta'ala ya siffanta su suna tafiya suna takama suka je suka sauka a wannan waje inda Allah yake a bil'udu wacce uswa Allah ya kira mummunai ya ce musu kada ku kasance kamar waɗanda suka fita suna takama suna girman kai wato Abu Jahal suna ji da yawan su suna ji da yawan makaman su suna ji da shirin da suka yi kamar da a can cikin suratul anfal yake cewa wala takunu kallazina kharaju min diyarihim بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون فيه waɗannan musulmai da suka fita suna takama suna shi da yawan su da yawan karfin su da adadin makaman su domin su hana bauta wa Allah subhanahu ta'ala ku kada ku yi wannan takama din domin Allah ya gama da duk irin shirin da suka yi a wannan lokaci kuma shi manzo sallallahu alaihi wasallama bayan ya aika bayan ya zo ya yi CID tare da abubakar da kansa sannan kuma ya tura wasu ainihin mutane guda biyu waɗannan mutane da ya tura su su ne sayin na ali da zubair bin awwam ya tura sayin na ali da zubair bin awwam ya ce ku je ku samo mana labarin ainihin mushrikan makka a yanzu haka a ina suke a ina suka sauka a wannan lokaci sai na ali da zubair bin awwam suka fita suna fita sai suka zo suka samu wasu bayi guda biyu sai suka kama su suka tafi da su wajen manzo sallallahu alaihi wasallama a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama yana sallah sai suka dinga dukan waɗannan bayi guda biyu domin su tasu bayanin su nan bayin wane ne shikanan sai su ce nahanu da ƙuraishi nahanu su katin da ƙuraishi mu mun zo ne muna wa ƙuraishawa aiki ne muna bayan muna shayar da su ne muna musu aiki ne a lokacin da suka faɗi haka sai su bar bin awam da kuma sai na ali sai su ɗauke su idan suka ce kuma na'anu li abi sufyan mu mutanen abu sufyan ne sai su kyale su abin da yasa suke dukan su a lokacin da suka ce mu mutanen ƙwarishawa ne saboda su sun fi so su hadu da abu sufyan fiye da yadda suke so su hadu da ƙwarishawa saboda haduwa da abu sufyan ya fi sauki saboda waɗanda suke tare da shi su arba'in da ko talatin masu tsaron wannan dukiya amma haduwa da waɗanda suka fito daga makka mutane ne waɗanda adabinsu mutane ne waɗanda adabinsu ya kai kusan dubu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake ba da bayani a cikin suratul anfal yake cewa wa idh ya'idukum Allahu ihda ta'ifatayn annaha lakum وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المسلمون الله يكشفها الله يعرف أن ya yake dauke da su domin yakan abu ya shi ne ya fi sauki a kan yakan mutanen da suka fito daga maka wayuridu lahu an yuhiqqa al-haqqa bi kalimatihi Allah kuma yana so ne ya tabbatar da gaskiya da kalmominsa wa yubtila al-fatila ya lalata ƙarya ya rusa shi wa yaqta jajirar kafiri ya yanke tushen kafirai ya karya kafirai ya yanke tushen su gaba daya abin da Allah yake so kenan yuhibban haka ya tabbatar da gaskiya wa yubtil al-fatira ya rusa karya wa lokari al-mujrimu ko da mujrimai kafirai ba sa abin da Allah subhanahu ta'ala yake so kenan ko kuma kun fito ku hadu da ayarin da Abu Sufyan yake tare da su a wannan lokaci manzo da ya gama sallah sai ya ce yace kaifa in sadaqakum darabtumahuma wa in kadhabakum darabtumahuma yaya idan suka muku gaskiya za ku dake ku in suka muku ƙarya kuma za ku kyale su yace wallazi wallazi nafsi biyadi innahuma li quraishi yace waɗannan bayi bayi yace bayin quraishawa ne ba bayin abu sufyan bane wannan yana ɗaya daga cikin mu'jizojin manzo sallallahu alaihi wasallama shi yana sallah ake wannan abu yace in sun yi gaskiya suka ce su mutanen quraishawa ne saboda ba sa so su haɗu da mutanen quraishawa sai su dake su in kuma suka ce su bayan abu sufyan ne sai su jare su manzo yace to gaskiya suke yi su mutane ne ko bayi ne na Qurayshawa wurin da suka taho daga Makka ba da Abu Sufyan bane a wannan lokaci sai manzo sallallahu alaihi ne da hanyar wannan raƙuma da suke yankawa kullum in har kullum suna yanka raƙuma tara ko goma ko su ɗari tara ne zuwa dubu to adadin su zan kuma ɗari tara da hamsin ne sallallahu alaihi wasallam wannan yana ɗaya daga cikin irin irin hikimominsa da kuma zurfin tunaninsa alaihi salatu wa salam yace to a yanzu haka suna ina suna ina a yanzu sai suka ce suna bayan wannan tudun nan da kuke gani suna bayan wannan tudun shikenan sai manzo sallallahu alaihi wasallama a wannan lokaci sai ya ɗauki sojojinsa da rundunarsa suka yi gaba da suka yi gaba sai suka zo suka sauka suka sauka a kusa da wani rijiya wannan rijiya da suka zo suka sauka a kusa da shi yana ɗaya daga cikin rijiyoyi waɗanda suke nesa da wurin da su wurin da su ainihin mashirikan maka suka sauka yana nesa da shi a lokacin da ainihin suka sauka a wannan waje sai wani sahabin manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya ce masa ya tuna al-huba bin munzir yace ya rasulullah inna hadha منزل أنزلكه الله أم الأمر الحرب والرأي والمكيدة yake wannan waje da ka zo ka sauka waje ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka umarni ka sauka a wajen ko kuma lamari ne da yake da alaka da shawara da makida da kuma dabara na yaki shi wannan sahabi al حباب بن بن المنذر يشهد من صلى الله عليه وسلم هكا او ان اللوكتي sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba da ansa yace balil amru al harf wal ra'i wal makida yace shanta ce da kuma shirya dabara da kuma karban ra'ayi na duk wanda ya ba da ra'ayi ba wai waje ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ni ko ya bani umarni ya ce sauka a wannan waje ba wanda ba za a iya canza shi ba wannan lokaci sai shi Hubab ya ce to ni shawarar da zan bayar ya ce mu je mu sauka a wajen wancan rijiya wanda yake kusa da su idan muka sauka ƙananan rijiyoyi na gefe-gefen sa baki daya mu je mu lalata shi mu bata shi sai mu ja ruwan wannan rijiya wurin da ainihin muka sauka idan suka bukaci ruwa ba babu kananan rijiyoyin da za su je su sha ruwa a wajen mun lalata shi in suka zo rijiyar mu kurkun da muka muka ja su sha ruwa sai mu fishe su mun ga wannan dabara ne daga cikin dabarun ainihin yaki saboda fatan da za a yi kace za ka yi yaki ba ka da ruwan da za ka sha rijiyoyin da za su yi amfani da su suka zo suka lalata wadannan rijiyoyi suka sauka a wani rijiya na kusa da su wanda in suka zo shan ruwan a wannan rijiya to a wannan lokaci za su kashe su ba su da ainihin daman yin wani abu a wancan lokaci wannan lokaci da shi kuma bin munzir ya ba da ainihin wannan shawara sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya kalli wannan shawara suka je suka lalata dukkan ƙananan rijiyoyi suka zaɓi wani katon rijiya na kusa da inda su mushrikan maka suka sauka suka tsaya wannan waje yadda ba su da daman su sha ruwa sai a wannan rijiya suka zo shan ruwa wannan rijiya kuwa sai a kashe su wannan yana ɗaya daga cikin dabaru ainihin na yaƙi kenan lokaci da muke ciki manzo sallallahu alaihi wa sallama ya san adadin mushrikan makka ya san kuma wurin da suke sannan kuma an yanke tsakaninsu da ainihin ruwa waɗannan duk alamomi ne daga cikin daga cikin alamomin cin nasara to sai mu koma ɓangaren su abu jahal su kuma wani irin hali suke ci a yanzu a wannan lokaci da ake ciki manzo sallallahu alaihi wasallam ya gama shirin sana a shirye yake da a zo a haɗu a kwaba sannan duk hanyoyin cin nasara ya shirya su saboda ya zuba security ya san inda mushrikai suka sauka na ɗaya kenan ya san adadin su na biyu kenan na uku ya yanke tsakanin su da ruwa wanda ba zai yiwu ba zai yiwu a ce mutum zai yi yaki ba tare da kuma ya yi amfani da ainihin ruwa ba ta kuma bangaren abu jahal sai shi abu jahal ya tura umair bin wahab al-juhani ya tura shi ya ce ya je ya je ya kewaya ta baya ya hango sojojin manzo sallallahu alaihi sallama ya ga cewa sun kai kamar lawa kun ga abin da tun su musulmai sun gama sun na asiran mushrikai su kuma wayan su tukunna suke kokarin sani da aka tura umair bin wahab ya je ta san nesa ya hangi shirin da su musulmai suke da adadin su ta san nesa ta inda su musulman ba sa garin su sai ya kewayo ya so ya samu ainihin abu jahal ya ce ya aba jahal innal qauma ثلاث مئة يزيدون قليلا او ينقصون kuduba shi ma gesu ya yi ya yi gesu ne ya ce waɗannan mutane da na hange su ɗari uku ne ko da ɗan wani abu ko kuma ya ɗan gaza kaɗan ya ce mutanen adadin su ko ɗari uku ko ya ɗan karu ko kuma ya ɗan gaza kaɗan ya ce amma a ba jihar يقول يا أبا جهل ولكني رأيت البلايا تحمل الملايا yace a kan abin da na hango din nan fa ba daɗi ga wanda ba zai daɗi ba yace rigingimu ne da rigingimu waɗanda suke ɗauke da mutuwa da kansa mutane ne da na hange su yace da alamun mutane ne waɗanda ba su da bukatar su koma su haɗu da matansu ko ‘ya'yansu. Sun fito da kawai da matansu mutu. Sannan kuma na hange su sai na ga cewa kamar maciji ne da ya fara tashinsa ya yi likimo. So yake wani ya wuce ta kusa da shi ya harbe shi. saboda haka ina ganin wannan haduwa fa ba zai mana daɗi ba in ji umair bin wahab al-juhani to da ya bada ainihin wannan da ya bada wannan bayani sai mutanen abu jahal sai suka ɗan tsorata sai utuba utuba wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda za a fara kishe su a wannan yaƙi sai ya zo ya samu wani da ake kiransa hakim bin hazm hakim bin hazm ya zo ya same ya ce masa hakim ina ganin ka je marmaza ka samu abu da da ba shi ne ya janyo mu wannan waje yake da sauki yake da sauran kai ka je ka same shi ka ce ya mayar da mutane zuwa ga maka shi kana hakim da ya ga ya tunkari abu jahal wani abu na wasu yake da wahala sai je ya samu a sai ya je ya samu ainihin utuba ɗin suka yi shawara sai ya ce to zan je a matsayin kai ne ka turo ni da shi kanan ya je gun abuja ne ya ce to utuba ne ya turo ni utuba da ya turo ni ya ce ba gaskiya a mayar da mutane makka wannan abu ba zai mana daɗi ba in ji hakim bin azam sai abu jahal ya ce in tafaka wallahi saharu ma'anar wannan kare magana a larabci shi ne ya tsorata ne matsoraci ne tsoro ne sun tsoro tsoka da hakim gini hazin ya fara tafiya kuma ya ce dakata sai dakatar da shi ya ce dakata ya dakatar da shi ya ce ka san akwai ɗansa akwai ɗansa a tare da muhammad da mutanensa ɗansa so ne abin ya samu ɗansa shi yasa yake so ya yi ɗan dabaru a koma maka saboda haka sai an gwabza yau din nan ba za a fa koma maka ba abu jihar ya yi taurin kai wato akwai alwali da su mutu ba alwali da su mutu ba akwai su mutu ba din yana da da abu abu huzaifa abu huzaifa bil utuba dan uwan alwali da su mutu ba a cikin musulmai sun ne da tsarewa shi ya musulunta kenan sai utuba da shi hakim bin hazm ya je samu su ya bashi labari sai ya ce wallahi la ya'rifanna abu jahl an allazi tafaqa sahruhu abhuwa yace abu jahl zai sani ni ne matsorashi ko kuma shi ne matsorashi lalle ne sai sai ne cikin waɗannan kwanaki yace a zauna din kada a koma shi hakim bin hakim ya koma wajen kutuba sai abu jahal ya kira amir bin hadrami amir bin hadrami shine wanda a sariya ta a abdullahi bin jahash aka kashe shi aka dau dukiyan da yake tare da shi a amir bin hadrami wata shi amir bin hadrami dan uwansa ne amir bin hadrami wanda a sariya ta abdullahi bin jahaj aka kashe shi aka kwace dukiyar da yake tare da shi saboda haka shi abu jahal ya je ya samu amir bin hadaram ne yake ka ji utuba wai yake ba da shawara a koma maka alhali kana hangen ɗaukan fansan ɗan uwanka kana ganin za ka koma maka ba tare da an ɗau maka fansa na ɗan uwanka ba amir bin hadaram waɗanda mutanen muhammad suka kashe shi kana hangen fansa da kanka da idanunka ya kusa sannan kuma za a ce wai a koma yanzu da shi amir bin hadrami amir bin hadrami sai ya shiga cikin mushrikan maka ya yi kuma ya ce wa umara mana wato yau din nan ba za a koma maka ba sai an ɗauki farkon amir bin hadrami wanda aka kashe mana kenan an kara tunzura su mushrikan makka an kasa ainihin turmula su. To a daidai wannan lokaci wanda musulmai suna shirye sun shirya komai za a haɗu. Su kuma wannan faraka da ya zo ya kasance a tsakaninsu, shi Abu Jahal ya zo ya tsinke wannan faraka. Waɗanda suke ba da shawarar a koma, Utuba, bin Rabi'a, da kuma Hakim bin Hazm, da kuma Umair bin Wahab al-Jumani, to duk an danne su an ce ba za a koma ba a daidai a wannan lokaci suna al'udwatul qudwa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa iz antum bil udwatin iz antum bil udwati dunya wa hum bil udwati qudwa wal raqm asfala minkum ولو سواءتم لاختلفتم في الميعاد ولكن يقضي الله امرا كان مفعولا Allah subhanahu ta'ala yace kuna a lokacin kuna nan a can a ainihin al'udwa wanda yake can kusa ko kuma can kuna ta nesa warratu asmana minkum ayarin abu sufyan kuma ya zarce ya fice a can kasa da ku Allah subhanahu wa ta'ala yace walau tawa'atu lakhtalaftu fil yake wannan ya hada ku ne ba alkawari ya hada tsakanin ku ne ya haɗa da tsakanin ku ne ainihin da mafiyan ku ba alkawari wataƙila inda kun yi alkawarin za ku haɗu za a samu waɗanda za su saba wannan alkawari yace walakin ne ka biyan lahu amran kana masula ya haɗa ku ne ba tare da kun yi yarjejeniya da alkawarin haɗuwanku ba yace domin Allah yana so ya hukunta wani hukunci wani lamari nashi na musamman yace liyahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya ko man hayya an bayyana saboda duk wanda zai mutu ya mutu akan hujja ya san da cewa ya mutu ne akan kafirci wanda kuma zai rayu ya san ya rayu akan hujja an gane ai wanda zai mutu a cikin mushrikai ya san ya mutu yana kafiri wanda zai mutu kuma a cikin musulmai ya san ya mutu ne akan akan shahada wanda zai rayu ya san ya rayu a cikin izza da da mutunci in shi musulmi ne kuma ya rayu a cikin kaskanci da wulatanci in shi kuma arne ne saboda haka Allah ya hada ku ba tare da kun yi alkawari a junan ku ba a cikin wannan dare sai an sai manzo sallallahu alaihi wa sallama sai yayi mafarki mafarkin nan da yayi ya ga cewa ya ga cewa ai waɗanda za su kafo ɗin nan wato mushrikan makka su kaɗan ne a daidai wannan lokaci kuma aka samu wani daga cikin ainihin su mushrikan makkan ya yi mafarki ya ga cewa mutanen da suke tare da manzo sallallahu alaihi wasallam kadan ne ma'ana an tunzura kowanne daga cikin su domin a haɗu a kwaba an gane ai a lokacin da su mushrikai suka yi mafarki suka cewa a a yaba wani yawa ne da su ba ai wani mafarki ba su da yawa to za su ɗauki za su ji karfin haɗuwa da su haka na a lokacin da musulmai kowa suke wannan mafarki shi yasa a suratul anfal Allah yake cewa iz yurikahum Allah fi manamika iz yurikahum Allah fi manamika qalilan ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه أليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور الله سبحانه وتعالى يقول يا نونا مكسو كأني يا نونا مكسوكما كأني saboda ya haɗa ku ku ɗaga ku gwamza domin yana so ya yanke hukunci ne na musamman yake ga nuna muku cewa su da yawa ne za ku tsorata ku samu tarwatsewa ku samu bambancin ra'ayi amma Allah ya nuna muku cewa su sun kaɗan ne ba za su yi muku komai ba a wannan daren har yanzu ma'ana daren da wace gari za a zo a kwama a haɗu sai aka yi ruwa wannan ruwa wurin da su a su mashirikan maka su abuja suka sauka waje ne wanda yake da tafo wanda yake da tafo in aka yi ruwa wajen zai zai shafe yadda ba za ba za iya tafiya ba a wurin da kuma su manzo suka sauka waje ne mai yaki in aka yi ruwa wajen zai zama to normal ana iya tafiya a kai an ganta ana iya tafiya a kai shi yasa Allah subhanahu wataala ya turo da ruwa a cikin wannan dara ruwan ya zama to bala'i ga mashirkan makka sannan kuma ya zama to ni'ima ga su musulmai har a wannan dare ruwan da ya zo ya yi sanyi musulmai suka samu nutsuwa har suna gengadi kamar ma washe gari ba yaƙi za su ba kamar yadda Allah yake cewa idh yuhyikum nu'asa amalatan minhu وينزل عليكم من السماء ماء ليطهر ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام الله يشي خسنا يسا مكو تنكيدي da nutsuwa ya saukar muku da ruwa ya sarkaka ku hankalinku ya kwanta ruwan nan ya mayar da shi ni'ima za su dinga tafiya daidai sannan kuma su mushrikai ya zama ko musu bala'i za su dinga kamuwa a cikin tabo ba za su iya tafiya ba ga nasarar suka fara tafowa a daidai wannan lokaci kuma sai su mushrikan maka suka fara tunanin a wajen babban wani rijiya da wanda tuntuni musulmai da shawarar ubabin mundir sun je sun kare sauran rijiyoyin da baki ɗaya sun lalata shi a lokacin da suke ƙoƙarin tafiya wannan wajen tafo ya dinga kama musu kafa ba sa iya tafiya da kyar suke tafiya da suka je kusa da wannan ruwan sai suka aiki dakarun manzo sallallahu alaihi wasallama da takuban suke kai kawo wani ya zo a yanke masa kai kaga kenan abu ya face musu an gama duk dabarun da ake na yaki duk da baki daya an gama shirya musu a lokacin da su ba su san me ake ciki ba da baki daya to a daidai wannan lokaci ne shi sa bin ma'az sa'ad bin ma'az wanda yake rike da tutar ansarawa sai ce manzo sallallahu alaihi wasallama ina da wata shawara ko da za a ɗauki wannan shawara yace wannan shawara ne za ta yace abin da nake gani yace in mujina maka arin arin shine wani abu ne kamar hai kamar haima haima rumfa ne ake yi a kewaye shi saboda sahau in muka yi wannan arishi za mu daura ta a sama muna kallon ka lokacin da muka yi yaki muka yi fara muka daga kanku sama za ku danka kana sami hankalin mu ya kwanta domin mu ci gaba da yaki in ji sa ji na ji sa ji na ai sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce eh wannan shawara ta shawara ce nan take aka tura wasu suka gina arishi wurin da aka gina wannan arishi a yanzu an yi wani katin masallaci a wajen ana kiransa masjid da ari mun ziyarci badar mun ga wurin da su mushrikan makka suka sauka wurin da ake kiransa al'udu ke kusuwa kamar yadda aya ta bayyana mun ga kuma wanda musulmai suka sauka wanda Allah ya kira shi al'udu ke duniya mun ga shuhada'u badar su goma sha hudu ga sunan kaburrukansu sannan kuma mun je mun yi sallah a cikin wannan masjid masjid da ari an gane ai a wannan wajen ne sai sa'ad bin abi sa'ad bin ma'ad ya ba da shawara aka gina ari aka yi aka gina shi yanda idan ana komawa ana yaki duk wanda daga cikin musulmai ya daga kansa zai hango manzo sallallahu alaihi wasallam aka gina wannan ari da aka gama gina ainihin wannan ari cikin aka ji aka daura manzo sallallahu alaihi wasallama sa'ad bin ma'az ya dauko takwabin sa da bakin tutun sa sai ya je tsaya daidai kofin wannan aiki sannan kuma a sai na abubakar yana bayan manzo sallallahu alaihi wasallama sannan kuma daman manzo da hagunsa aka samu wasu hasararrun ɗan takife daga ansarawa suka tsaya رضي الله تعالى عنهم اجمعين kaga kenan tsaro an tsaro an yi tsaro manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa min na ali da wata ran wani ya tambaye shi yace man man ashjau alqawm fi sahaba yace a cikin sahaba wane ne shi gurguri bi da rubaka yace man baqaw fil arish duk waɗanda suka zauna suka tsaya tare da manzo a cikin arish lokacin ya dinga da sun fita da rubaka saboda ku ne wanda hatsari ya fi tinkara domin duk yaki in kana yi in ka kashe shugaban wannan yaki to ka ci nasara saboda haka sun fi shi amsaka to a wannan lokaci ne su shirkan masa suka fito suna kallon juna ma'ana ga sojojin manzo sallallahu alaihi wasallam ga kuma su ainihin mushrikan maka sai manzo sallallahu alaihi wa sallama sai ya shiga wato jera ainihin ya shiga jera sojojinsa ya sauka a kan wannan aristin ya zo yana kera sojojinsa saffan-saffan yana cewa man kutila liyoma fa huwa shahid wa man kutila liyoma fa huwa fil janna yana harraba su yana kwadaitar da su jihadi da haɗuwa wanda dukkan musulmai suna karkarwa sun ɗauki rawa Allah Allah suke kawai a zo a fara kwamawa bayan ya jera ainihin wannan sahu ya zo sahu na ƙarshe yana rike da wani mashi a hannunsa in ya ga wani ya yi ɗan baya sai ya soke shi da mashi din ya ci gaba wane in ya ga wani ya yi gaba sai ya soke shi ciki baya yana jeje da sahu a cikin yau da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilillahi saffan ka'annahum bunyanun marsus cikin wannan sun yi saffan kamar gini ne ko turki ne ake ɗaura ɗaya kan ɗaya haka suka jeru sabon manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake jera su ya zo gaban wani da ake kiransa sawadi da kabila shi ya yi ɗan na baya sai ya ya soke shi da mashi ya ce shi ba fa mala ba shi ke nan sai ya ce a ya ma'aikin Allah ai ka rauna na ne na ji ciwo kai kuma an tafi iska bil adl wa qis ka ɗan ji ni rauni da wannan tuta da kai sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya tuɗe masa cikin da ya ce to raba da ya buɗe cikin da dai shi kenan sai ya rungumi suke manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsufa shikenan sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce sawab me kai ke na wannan sai ya ce ya rasulullah innaka kama tara wa inni uridu an yakuna akhiru jin akhiru ahadi an yamassa jilji jiddaka yace kana ganin dai halin da ake ciki imma umutu umma kuma rayu saboda yanzu ne za a fara yaki kuma ina so ne ya kasance karshen rabuwana da ke shi ne fata na ya haɗu da fatarka saboda haka ne haka wai ba ka rauna ne ba ka rauna na ni bane sai mun ji sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a sai ya koma kan aris din sai ya zauna ya koma kan aris na shi ya zauna shi kanan sai wani wani ya fito ya fito a guje saboda haushi rijiyoyin nan da suke kusa sai an lalata shi ishirwa ya kama shi ya rasa yadda zai ya rasa ainihin yadda zai a wannan lokaci kuma ba wani rijiyar da za a sha ruwa sai rijiyar da yake tare da manzo sallallahu alaihi wasallam da musulmai a wannan lokaci sai ya ce لأشربن من حوضهم لأشربن من من حوضهم أو لأهدمنه أو لأقتلن دولا يشرك zan je isa a wannan rijiyar nan nasu ko isa ko uru da rijiyar ko kuma ciki ne sunan wannan mutum shi ne al'aswar bin abdul asad dan uwan abdullahi bin abdul asad wato abu salma mutum kun yi salma dan uwan salma dan uwan sa a wannan lokacin kuma yana cikin sahun sahun musulmai shi kuma a nan gashi yana cikin sahun shirkai yace ko isa ko lala da rijiyar ko a kashe ni a wannan lokaci sai ya fita a guje da gudu zai je wajen wannan rijiya da wasu za su fito sai an gaji ne a tsirkalin sai na gano shi kusa da rike yana gudu yana gudu sai da ya zo kusa da ainihin wannan wannan tafki na ruwa wanda musulmi suka tanada sai an bugi a tsirkalin ya taɗe kafin ya faɗi sai ya sare masa ƙafa sai ya faɗi yana nan kafansa an sare kafansa daya amma yake kokari zai kara kufa ya je ya fadawa cikin wannan ruwa din ya sha wai don ya cika rantsuwan da ya je kar ya rantse kuma bai cika shi ba yana yin kufa sai an da bin abu dalli ya ƙara yin wani mummunan tsara a bayansa a wannan lokaci sai ya koma gefe sai ya faɗi ko shurawa ta yi ba sai mutu to shi ne farkon wanda aka kashe farkon wanda aka kashe a cikin mushrikai shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce huwa awwalu huwa awwalu man ya'khudhu kitabahu bi shimalihi shi ne farkon mutumin da Allah ya za a miƙa masa littafin zunubansa da shiga wuta a hannunsa na hagu. Dan uwansa kuma Abdullahi bin Abdul Asad wanda shi kuma ya yi shahada a wannan yaki na Badar din. Manzo ya ce huwa awwalu man yuta kitabahu bi yamini. Shi da uwansa kuma ka sani da uwa ɗaya uba ɗaya suke. An gane yau. a lokacin da ainihin aka kashe al'aswar bin abdul'asad a wannan lokaci mashirikai suka kuskura sai wasu manya-manya daga cikin su akwai kutuba bin rabi'a akwai saida bin rabi'a akwai dan gidan shi kutuba kuma alwali bin kutuba su hudu duk wannan sun fito ne a cikin gida daya duk gida ɗaya ne utuba da shaibawa da kani ne shaki kai shi kuma alwali din dan utuba ne an gane kenan kenan shi da babansa da babansa suka fito suka fito fili suka fito fili suka ce suka yi kuwa suka ce ya muhammad akhrij lana man nubarizu ma'ahu ka fitar mana waɗanda za mu yi mubaraza wato fada na fito na fito tare da su a wannan lokaci manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya fito da au ya fito da mu'awun ya fito da abdullahi bin rawaha au bin harith mu'awun bin harith abdullahi bin rawaha au da mu'awun Aus da Mu'awis da baki ɗayan su ƴaƴan mutum da yawa da kai ne. Sai kuma Abdullahi bin Rawa ya tura musu da sallah. An gane ya tura su ya ce ga waɗannan ku yi faɗa da ku ku yi faɗa na fito na fito da su. Saboda makamin su da ɗan nisa suna gabatowa suna kowanne yana kusantar juna sai da suka zo suka haɗu ga uku a jere ga uku a jere. An gane yayi. suna nan a jere da suka duba sun suka ga ba su san su ba ba san su ba suka ce man antum kuma ne ne kuma waɗannan suka ce nanu qaumun nanu qaumun min al-ansar mu mutane ne daga cikin mutanen ansarawa ɗin Madina suka ce ina ai mu muna son ƴan uwanmu ne mu koma da su mu buga da su ba ku ba a shi a cire mana ɗan uwanmu wanda mu suke na fili daga maka suka tafi su ma suka ce a suka ce sa'annai ne za mu za mu za ku iya fada da mu amma kuma ba ku muke bukata ba suka ce ya muhammad akhrij lana akhrij lana man nubariz ma'ahum qauman min tijatina ka fitar mana waɗanda za mu fada da su waɗanda suke a jikince muka fitar da su ba waɗannan ba a wannan lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam saboda hikima zai fitar musu da wasu mutane su ba a gida dai suka fito kuma ya fito musu da mutane danginsa na kusa da domin ya nuna wa sauran mujahidin sauran mayakan su cewa wannan lamari ne ba shi da alaka da son rai ko kuma yankwanta ko wani abu sai ya fitar da ubaida bin al-arif ubaida bin al-arif dan gidan babban sa ne al'adun babban sa ne ya fitar da aliyu bin abi talib shi ma dan gidan babban sa ne sai fitar da hamza bin abdul mutallib shi kuma babban sa ne da kansa sallallahu alaihi wasallam ya tura su ya tura su sai suka gan su suka ce yauwa yanzu ne muka samu waɗanda za mu yi mubaraza za mu yi faɗa da su a yanzu ne a nan lokaci sai ba sai suka haɗu da hamdu bin abdul mutallib suka haɗu da hamdu bin abdul mutallib shi kuma ubaida bin al-harith sai suka haɗu da usba bin rabi'a sai su kushe kuma sai na ali sai suka haɗu da al-walid al-walid bin rabi'a الوليد بن عتبة saboda alwalid bin utba shine saurayin sa'ad kusan shekarun su daidai ne da sai na ali saboda haka sai suka haɗu da suka haɗu farkon kai fara da shi shaiba zai wa ainihin hamza bin abdul mutallib yana kai wa hamza bin abdul mutallib fara hamza bin abdul mutallib da ya kare wannan tsaron da aka kawo masa sai ba ya kawo masa a takwabinsa sai takwabin shi ba ɗin sai ya kai ne ya rufuci sannan kuma nan take sai ya kulle kan shi ba gabannin sai ba ya faɗi gangan jikin ya faɗi kansa ya faɗi a kama sai sauran matasan mai sukin kabbara suka ce Allah akbar tabbaran da ya gara zaburar da mashirikan maka sannan kuma sai na aki shi ma a tare da alwali a tare da alwali bin usba suna fada wannan ya kawo wannan ya kare wannan ya kawo wannan ya kare can sai na ali radiyallahu ta'ala anhu sai ya sha ta baya da ya zo da gudu sai ya soke ya soki ainihin cikin shi alwali bin utuba kafin ya gaba kara kuma sai ya ya dake shi da takwabi da bayansa shi ma ya koma gefe sai fadi kenan shi hamza ya kashe nasa sai na ali shi ma ya kashe nasa sai suka koma gefe suna tsayuwa na takama saboda wajensa ne wanda ya ce girman kai da takama harabun ne amma wajen yaƙi ne ya halatta a wannan lokaci suka tsaya kamar zakuna suna kekawa suna duba me zai faru tsakanin ubaida da kuma abokin fadar da alwali ba a wannan lokaci sai ubaida ya sari ainihin a utuba a gefensa a gefen bangarensa na dama sai jini ya dinga zubewa daga nan kuma shi kuma alwari bin utba ya sari ainihin ubai da bin haris ya sare shi ta ka shi ma jini ya fara zuba jini yana zuba a cikin a cikin su kuma suna fada a wannan lokaci kuma sai hamza bin abdul mutallib yayi tsufa ya je ya kare ubaida sai ya sari kai shi a walid bin utba sai walid bin utba ya fadi gefe ya mutu sai sai na ali ya dauko shi ubaida bin haris ya koma da shi gefe ya ake jini yana zuba a cikin a cikin sa yana ɗaya daga cikin shuhada wa badar wanda aka ajiye shi a gefe kusa da arishin da manzo yake zaune da shi bayan an gama yakin ana komawa madina kafin a kada kai madina sai yi rasu radiyallahu ta'ala anhu kenan tun farkon yaki ya nuna cewa mushrikai ba nasara domin an kashe musu uku sun kuma san kashe daya an kashe al-aswad bin abdul aswad lokacin da ya zo shan wannan ruwa an kashe sannan kuma usba an kashe shaiba sannan kuma na hudu an zo an kashe alwali biyu usba kun ga kenan an kashe musu mutane guda hudu sannan kuma sun kashe mutum daya wannan ma yana nuna ba nasara a cikin wannan yaki da to ana kafa ainihin wannan mubaraza ne sai shi sai aka zo aka aka gwamnati aka zo aka haɗe tsakanin mutanen manzo sallallahu alaihi wasallam sakon manzo sallallahu alaihi wasallam da mushrikan makka za ka ga da an sare ya rike idansa ya dau takwabinsa ya shiga safin mushrikai bai san wa yake tsara ba ya sare wannan ya sare wannan kamar yadda umar bin wahab daga cikin da yake cewa mutane sun fito da alamu ba sa so su koma gidajensu to haka an sarawa suka dinga yin fada sai na ali yake cewa in na zo na kashe na kashe na kashe na gari sai in waiwaya in da yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yace sai na ga manzo sallallahu alaihi wasallama yana sujada cikin sujadarsa yana cewa ya haihu ya qayyum ya haihu ya qayyum sai in dawo in fara fada an gane ai idan na waiwaya sai ga manzo yana sujada a cikin sujadarsa yana cewa ya haihu ya qayyum yace ban waiwaya so kuɗi ba sai na ga ainihin mashirikan makka sun fara karewa suna komawa baya rajin lauta al'adu fada da ya kai fada abin ubai da bin shara rajin lauta al'adu ya zo ya haɗu da mahaifinsa a cikin safin ainihin mashirikai da ya haɗu da mahaifinsa suna tare da wani muhajiri a lokacin da shi wannan mahaifin nasa yake kawo ainihin wannan wahaji wutar tsara shi abu ubai da